kuma ya aiko takarda cewa yana bukata a taimaka masa da addu'a bayan ya addu'ar fata alkhairi ya ce ina neman addu'ar ka da ta yan uwa a jiya ne Allah ya karɓi ran kawuna don haka nake neman addu'ar ka da ta yan uwa ɗalibai Allah ya ji kansa to Allah ya fi masa Allah ya ji kanmu Allah ya rangwanta mana gaba ɗaya wannan bawan Allah ya ce ina so a taya ni da addu'a wallahi malam kasuwanci na kasuwanci nake yi malam kasuwanci na ya yana tafiya sosai a da amma wallahi yanzu malam abin ya zama sai a hankali komai ya koma baya ya ƙare a taya ni da addu'a Allah ya dawo min da kasuwanci na ina neman addu'arka da sauran ɗaliban wannan majalisi don Allah malam a taya ni da addu'a na gode na gode malam Allah kake gida lafiya da ƙarshe kuma ya rubuta ya ce wallahi bashi ake binsa ya wuce tunani don haka tsayuwar kasuwancinsa ya jefa shi wani yanayi kun ji wannan takardar ko bari ku ji wani assalamu alaikum akaram kallawa wallahi tun zuwan gwamnatin nan mene ne ya ce wallahi duk abin da na mallaka ya ƙare yanzu sama da wata sama da wata hudu komai nawa ya ƙare an yi min alkawarin a daidaita sahu amma bai tabbata ba na samu wani amma ya ce sai na ba da dubu ɗari zan karɓa don haka a taimaka mini da addu'a daga bakin ɗalibai kuma ga wasu kayayyaki na na sayarwa idan idan za a siya ya rubuto yan littattafansa su sahih buhari da muslim da abu dawuda zai bugar da su zai karɓo daidai su ina so in gaya waɗannan mutane masu tambaya guda biyu lalacewar kasuwanci a wannan shekarun a wannan yanayin ba ku kaɗai ba ne karyewar jari lalacewar kasuwa karancin ciniki da rashin cin riba a kayayyaki da karyewar kuɗi wannan ba ku kaɗai ba ne wannan mata umu bihil balwa ne masifa ne da ta shafi duk 'yan najeriya kowa da manyan 'yan kasuwan da ƙananan suna na ɗanɗana kudarsu na farko dai muna muku addu'a Allah ya biya muku bukatar ku yassare muku rayuwa ya yassare mana gaba daya amma na sani ko nan yanzu zan tattayar da mutane abinda harkar da suke yi a bara bana ba wanda ya sai ita a nan in zan nuna mutane shiru kake ji kowa yana da kowa al'amura sun canja a ƙasa kyafta ido kawai aka yi sai aka ga al'amura sun juya a Najeriya mu muna tsammanin abin zai gyaru zai gyaru ashe ba zai gyaru ba amma wuce an tafi wallahi kaga Allah da iko ko jiya iwar haka jiya bana karatu jiya iwar haka wani babban attajiri a garin nan ya same ni yace malam yaya ake cikin wannan lamari na ce alhamdulillah ya ce malam kuma dai kun shiga kun shiga yanayi na ce ana ta fama ya ce wallahi malam sai dai ku haƙuri na ce wallahi muna cikin saye wanda ya ce zai aikin annabawa ya dole haƙurin bai ba ma ya abi zai magaji annabin ba ya ce ina zaune wani bai san alaƙa ta da kai ba ya zo ya yi ta zagin ka iya zagi na ce ni kuma mai na masa ya ce malam kai dai ya haƙuri ya zazzage ka ya faɗi ƙarya kuma ƙaryar da ya faɗa a kanka Allah ya san a lokacin kuma ni ina tare da kai daga nan na gane na ce wayo lalle wannan baka da rabu ba sai na faɗi abin da ya faɗa ba almuhim na ce ba komai ai mu mata nan za mu samu mu ɗan ƙara matsayi a wajen Allah ƙwarai kuwa ai malam duk wanda ba a zage shi ba bai isa ba yi ƙwarai kuma wanda ya isa shine zai zai ritsa ka gaba da gaba ya zage ka wanda bai isa ba ku mutumin banza yana gefe zagi baya tsirowa a jikin mutum to kuma in zagi ne an zagi wanda ya fi ka ba wani damuwa a ciki ni da ba baka gaya mun ba ya zage ni ka gani ban ma sani ba yace malam haka kuke fama nace a warai kuwa ai in dai zaka hura loudspeaker kai magana sai an zage ka ina cikin karatu qur'ani fa muke fassara muna tafsiri fa wani yana bin mu da ashar a wannan comment din wallahi yanzu haka a yau ba mamaki wani ya zazzage mu inda kuna bin comment section shi karatun kawai ke bi da an faɗi wani abin da bai masa ba sai ya zage ka mun zo muna addu'a Allah ya yi mana wannan bala'i da ake ciki Allah ya yi mana musiba ya ce matsiyaci ba kana cikin wanda kuka jefa mutane cikin cikin bala'i ba malamin ka na addini ka ce matsiyaci wai matsiyaci wai kana cikin wanda kuka jefa mutane bala'i sai ka ce ni ne wancan mutumin ba komai Allah ya mana afuwa to ma'allu shahid akram kallahu sai na ce to ya kake kai kuma ce wallahi malam mu ma abun ba daɗi ya ce malam wallahi ina so in kwantar da hankalin waɗannan 'yan kasuwanni ya ce wallahi malam a wani ɓangare na kasuwanci na ina yin odar kwantina kwantina kwantina guda kusan talatin da bakwai amma wallahi yanzu in na yi iya ƙoƙari in yi odar kwantina biyar kuma da wannan kuɗin ne dai sun lalace sun zama marasa albarka sun ƙare a kwantina biyar ya ce wallahi malam ina da kamfani rantsuwa ya mini kaga ban san za ku wannan tambayar ya ce wallahi malam ina da kamfani ina da ma'aikata mutum ɗari kaza na maka rantsuwa da Allah bana cin ribar ko kwabo kawai dai ina dai juya kamfanin ne ina sa kuɗin ban faɗi ba amma fa ba riba saboda ina tunanin akwai masu gidaje akwai masu mata biyu masu mata uku ya ce ina kallonsu suna zuwa kamfanin nan suna aiki nake cewa bai kamata in tsayar da kamfanin nan saboda bana cin riba ba ai ya ishe ni riba aikin da waɗannan talakawan suke suna samu su ci su sha ya ce ina so in shaida ma malam na gaji da ƙasar nan kuma wallahi sai na bar ƙasar nan nace don Allah alhaji kai hakuri don Allah karka tafi in kuka tafi kuma ya zamu yi mu kuma ya ce Allah malam sai na tafi Allah so ne kin hada kayana hijira zan yi wata ƙasar zan nema wallahi in koma tun kafin su gama karya kuɗi sun yi ba daraja ya ce yanzu da kwantina muna cire ta miliyan ɗaya miliyan biyu za mu ciro ta mu kawo ta mu sayarwa da 'yan kasuwa kaya arha ya ce yanzu akwai kwantina da sai ka zuba miliyan takwas miliyan goma miliyan goma sha clearance kawai da za ka ba wa gwamnati ya ce to batun ma a zo a yi kuka a ce an yi tsada ai ba ta taso ba ni da na siyo kayan nan ina biyan miliyan ɗaya miliyan biyu in yi kiliyarin ta zo har kano gwamnatin da ya kamata ta sauƙaƙa ita take dukar kuɗi ta canja kullum ƙara kuɗi ake sai na ba da miliyan takwas miliyan goma miliyan goma sha in shigo da shi ni kuma zo in kasa kayan in sai da shi nawa ya ce wallahi malam duk miliyoyin da suka karba duk wani dan kasuwa idan ya zo shi ma haka zai ninka farashin kayan ya kasa mai siya ya siya wanda bai siya ba ya bari ya ce to haka najeriya take ba daɗi kasuwa ba daɗi idan akwai wani alhaji da yake wayan fita yana siyo kaya a cikin alhazanka da ka sani ka kalle shi yanzu kuma ya gaya masa wani yake tafiya yanzu a shekara wallahi galibin su malam rufe ido kawai suke su yi tafiyar wallahi ba dan suna cin riba ba so mun faɗa muna maimaitawa ƙasa kan al'amari ya zama abin da ya zama amma fatan mu a gyara kuma dai muna ta sa rai muna da kyakkyawan fata da tsammanin ko za a gyara amma matukar ba a gyara wannan abun ba to wani abu ne zai iya faruwa ba lalle ya mana daɗi ba kun san mutuwar kasko ko to in ba su ba haka za saboda me duk wani dalilin da yake sa ƙasa ta rugurguje fa mun tunkare shi ba abin da ya saura shi daman talaka babban abin da yake sa ka ji yayi shiru in yana samun abincin da zai ci ko ba kudin kashewa wadatattu in dai akwai abinci to za ka ji yayin shiru talaka ba ƙwarai ai akwai wasu ƙasashe da suke kusa da mu kuɗi a aljifansu ba su da kuɗi amma sun wuce harkar abinci gwamnatinsu ta musu dabara ta sun fi ƙarfin abinci amma babban kuɗi in ka je sayan kaya ka cire babban kuɗi a ƙasar kallon ka ake yi amma abinci ba kes ɗinsu ba ne lantarki ba kes ɗinsu ba ne zaman lafiya ba kes ɗinsu ba ne shugabannin nasu suna zaluntar su amma ba sa iya buɗe baki su yi magana saboda me sun samu abinci suna da asibiti suna kai yayan su yi karatu mu ka gaya mu me muke da shi a cikin wannan tsada ta yi yawa yunwa ta sauka cikinmu kasuwancin ya lalace baya tafiya noman da talaka yake yi an shuka mana 'yan ta'adda a dajukanmu da yawa cikin dajukan da suke ba da miliyoyin buhuna na dawa miliyoyin buhuna na wake wallahi malam an shuka yan ta'adda a gurin an hana noman ko yanzu waken nan da kuka ga yana tsada ba wai fa tsadar dala ne kaɗan ya sa ba bincike ya nuna mana akwai wasu dajuka a wasu jihohi da ana noma wake da yawa tirela tirela ake fitarwa da kaka na wake duk yan ta'adda sun mamaye gurin ba a yin noman wake a wannan shekarar da haka sai zama scarce sai zama kaɗan kuma gashi ana fidda shi ƙasashen waje to noma ba yi asibiti ba magani ɗan talaka ba zai iya shiga jami'a ya karatu ba kudin jami'a ya tsada in ma ya samu admission ɗin bala'i in ka fita sana'ar ka gama zage-zagen da za ka yi ba ka samu komai ba yan kasuwar da suke shigo mana baki yan cadi kamaru da waye 'yan ta'adda sun tsare hanyar suna kashe su suna ƙona kayan da suke siya ma'aikatanmu na gwamnati da suke aikin albashin baya isa dukkanmu yanzu dole mu tattare mu dawo gindin gwamnatin nan ita ce dai za ta zo ta gyara wannan abu in suna da rago Allah ya taimake su ta dalilin su talakan Najeriya zai samu sauƙi. wala Allah su gyara a yi musu addu'a a yaba musu yau gobe in sun gyara za a samu sauƙi kuma za a manta in kuma ba masu rabo ba ne to watakila ba su za su ci gaba da mulki a ƙasar ba ba mamaki watakila wani abu ne zai faru Allah kiyaye sai kuma watakila Allah ya ji addu'ar talakawa ya kawo wanda zai sauƙaƙa musu ya taimaka musu so muna fatan har yanzu ba mu ci da tsammani ba mu dai muna fatan alheri sai ai hakuri maganganun ba a so a faɗe su ba su da daɗi amma wallahi mu ma ba ma jin daɗin ne wallahi kuma muna jin in ba mu faɗi wannan ba Allah sai ya kama mu to so yan kasuwa sai ku yi haƙuri wannan addu'a da ka turo don Allah a taimaka ma da addu'a ni ma nan wallahi ku taimaka min da addu'a Allah nake gaya maka magana ta gaskiya Allah awwa dai ku dai da kuke zaune tunda ba addu'ar kuke bukata ba sai dai ku ta kallo na to ni kam ina bukata addu'a ni da masu tambayoyin nan da suka yi a iya sani na yawa yawan mu al'amuran mu da sun lalace Allah kiyaye Allah ka dada ba mu lafiya zaman lafiya ka dada ba mu abin da za mu ci mu sha ka dada haƙuri da mu ya Allah ka shirya mana da shugabanninmu Allah ka sa musu tsoron Allah Allah ka sa musu tausayi Allah ka sa suna da rabon gyarawa in ba masu gyara ba ne Allah ka kautar da su ka ba mu masu gyara Allah ka sa mu cika da imani Allah kuma ya ba wa kowa haƙuri assalamu alaikum